تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد من الله عز وجل علينا وتفضل عندما خلق لنا من أنفسنا أزواجا لقد من الله عز وجل علينا وتفضل عندما أحل لنا النكاح وحرم علينا السفاح لقد من الله عز وجل علينا وتفضل عندما أكرمنا بنعمة الزواج الذي به يقطع الشر ويشيع ويشيع الطهر ويحفظ الفرج ويغض البصر لقد من الله عز وجل علينا وتفضل حيث جعل هذا الزواج آية من آياته فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بالزواج عباد الله تصر الأعين وتأنس الآذان وتطيب النفوس وتنشرح القلوب وبه يتحقق السكن وتكون المودة والرحمة الزواج بناع عظيم يبدأ في تكوين أسرة لتكون عضوا فعالة في مجتمع الطهر والعفاف وكيف لا يكون الزواج عظيما وربنا عز وجل يتجلى ساعة عقد الزواج فيجعل الحرام حلالا والحلال حراما في ساعة عقد الزواج يحل الله تعالى للزوج هذه المرأة ويحرمها على أبيه وأصوله كما يحرم على الزوج أمها وأصولها كيف لا يكون الزواج عظيما وربنا عز وجل سمى عقدا عقد ميثاق سمى عقده ميثاقا غليظا جميع العقود ما وصفت بالميثاق الغليظ إلا ميثاق الإيمان وميثاق الزواج قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقال جل شعنه عن الزواج وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا فعقد النكاح ميثاق غليظ ليس لعبا ولا لهوا به ترتبت على جانبيه حقوق وواجبات وتكاليف وتكاليف عظيمة سيسأل عنها كل من الزوجين يوم القيامة إخوة الإيمان تذكروا عند زواجكم أو زواج أبنائكم وبناتكم قول الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين تذكروا عند الزواج بأن المعاصي والمنكرات والذنوب تهلك الدول وتزلزل المماليك فكيف بالبيوت الصغيرة تذكروا قول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا عباد الله هل من المعقول أن نبني أسرة على أساس من المعاصي والمنكرات والمخالفات الشرعية من هذه المنكرات الفرق الغنائية المقارونة بالموسيقية والآلات الطرب التي يجعلها بعض الناس في ليلة تأسيس الحياة الزوجية وربما أن يكون الغناء ممزوجا بالكلام الذي يسخط ربنا عز وجل وكل ذلك حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف أخرجه البخاري عن أبي مالك العشأري رضي الله عنه ومن هذه المنكرات اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد وامتزاج بعضهم على بعض وامتزاج بعضه بعضهم في بعض ودخول بعضهم في ودخول ودخول بعضهم في بعض ومزاحمة بعضهم لبعض وكشف النساء على الرجال وظهور النساء في أشد وأحسن وأحسن زنا كل كل ذلك من الأمور المحرمة في الشريعة لأن ذلك من أسباب الفتنة وطوران الشهوات ومن الدواعي للوقوع في الفواحش والآثام قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء حتى في أحب بقاء الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النساء عن الرجال والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء ومن هذه المنكرات عباد الله المباهاة والإسراف والتبذير من الطعام والشراب واللباس وغير ذلك من أجل ليلة واحدة وقد نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن الإسراف والتبذير فقال جل وعز, وعز ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فأمعنوا النظر في هذه الآية الآية, الآية العظيمة فلعلكم أن تكونوا فيها من الناجين بسلام ومن هذه المخالفات عباد الله خروج النساء خروج النساء من بيوتهن متعطرات متطيبات متبرجات بزينه ومرورهن أمام الرجال وقد نحى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا مست بخورا أن تأتي المسجد فكيف إذا خرجت لغيره ومن هذه المنكرات ما يفعلن من الوصل والنمش عند عند حضور الحفلات من هذه المنكرات تصوير النساء وتصوير العروس وما أدراك ما هي نتائج تلك الصور كم وكم من تلك الصور وقعت بأيدي الرجال الأجانب وعضت المرأة مع زوجها أيديهما من الندم ولكن ما الفائدة وهذا حرام بلا شك ولا يرضى عاقل أن تلتقط صورة لمحارمه ونسائه فضلا عن ذي إيمان ومروءة والأمر يزيد قبحا وخطورة عندما تصور لقاءات النساء ورقصهن ثم ينشر في وسائل التواصل نسأل الله أن يجعل أعراسنا أفراحا ولا يجعلها أتراحا اللهم احفظ نساءنا وبنات وبناتنا وبناتنا ونساء المسلمين من التبرج والصفور والمخالفات الشرعية إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يوانا ما سؤال بركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى ذات ميد هنكلي نظام تتونا akan abin da ya shafi mukhalafatu shar'iyya irin abubuwan da ake aiwatarwa na saba wa shari'ar musulunci da saba wa mutuntaka da saba wa koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin bukukuwan mu na auratayya a cikin auratayya da muke yi ana yin aure ne don neman albarka domin Allah maɗaukakin sarki ya ɗaurar da shi ya wanzar da shi har zuwa rasuwar mijin ko matar shine abin da ake fata ba a fatan aure ya fara ya katse ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo katsewa auren yan uwana masu albarka shine fara shi akan asasi na saban Allah madaukakin sarki Allah ya shirye da mu yan uwana mu sani cewa hakika Allah madaukakin sarki ya mana baiwa ya kuma yi mana falala yayin da ya halittan mana matayenmu daga kawukanmu hakika Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa mai tarin yawa ya kuma yi mana falala yayin da ya halatta mana aure ya kuma haramta mana dukkanin wani abu na shirme na zinace-zinace da luwaɗi da maɗugo da dukkan abin da yake Allah subhanahu wata'ala bai yarda da shi ba na namiji ya biya buƙatarsa ko mace ta biya buƙatarta idan ba ta hanyar aure ba hakika Allah maɗaukakin sarki ya mana baiwa ya kuma yi mana falala yayin da ya karrama wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi da ni'imar aure a wanda da shi ne ake yanke dukkan wani sharri da ke yaduwa a cikin mutane da aure ne tsarki yake wanzuwa yake yaduwa a cikin mutane da aure ne Allah madaukakin sarki ya kaddara kowanne daga cikin namiji da mace kiyaye farjinsa da aure ne Allah madaukakin sarki ya kaddara kowanne namiji da mace kiyaye ganinsa ko idansa daga afkawa cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta lallai Allah maɗaukakin sarki ya mana baiwa ya kuma yi mana falala yayin da ya sanya wannan aure a matsayin ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna samuwarsa subhanahu wata'ala suke nuna isassa da bunƙasarsa subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki da suke nuna isa da bunƙasa tasa subhanahu wata'ala yace an khalaqa lakum min anfusikum azwaja shine mun halittan muku matayanku daga kawukanku shine dan adam din farko annabi adam alaihi salam an halicci mace ta farko daga gare shi ita ce mahaifiyarmu na na hawa'u alaihi salam Allah madaukakin sarki ce li taskunu ilaiha don ku samu nutsuwa daga gare su domin namiji ya samu nutsuwa daga matarsa mace ta samu nutsuwa daga mijinta Allah maɗaukakin sarki ce waje ala bayina kuma waddatan sannan ya sanya tsakanin maza da mata ma'aurata mawadda soyayya wa rahma da kuma jin kan juna Allah ce inna fi zalika laayati hakika a cikin wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye na auratayya tsakanin maza da mata akwai ayoyi liƙaumi ya tafakkaru ga mutane masu tintintini ɗan uwana masu albarka mu sani cewa da aure ne ido yake samun nutsuwa da aure Allah maɗaukakin sarki yake katange ido daga dukkanin kallon abin da Allah maɗaukakin sarki baya so idan mace kake son kallo ka kalli mata ka sai ka samu lada amma duk macen da kai wa kallon da shari'a ba ta yadda da shi ba a waje wannan sai dai ka kalli abin da yake wuta balbal kuma Allah maɗaukakin sarki zai baka alaki a kansa amma matarka ta gida idan ka kalle ta lada za ka samu da aure kunnuwa suke samun nutsuwa hakanan mace ta fiƙe murya tasirantar da murya ta tene maka magana kana jin daɗi wannan shi ma haramun ne idan ba matarka ta aure ba saboda haka da muryan matarka ta aure da ita ake samun ɗaya bakewa hakanan da aure zuciya take samun nutsuwa da kwanciyar hankali da aure rai yake samun faɗaɗa da yalwata yan uwa da aure ake samun nutsuwa kamar yadda ayar da makaranta a baya ta gabata da aure yan uwa ake samun soyayya kuma da jin kai duk ta hanyar aure Allah madaukakin sarki ya ajiye mana waɗannan abubuwan duk waɗannan abubuwan idan kai niyyar samun su ba ta hanyar aure ba to ka sauɗewa hanya ka sauka daga hanyar Allah hanyar da Allah subhanahu wataala ya dora ka akanta yan uwana mu sani cewa aure wani gini ne mai girma gini ne mai kwari da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wannan al'ummar su assasa shi domin kawwana domin samar da wata al'umma mai tsarki al'umma kamammiya wacce ta yi nesa daga zinace-zinace da duk abubuwan da ba su dace ba aure ta yan uwa zai zamto ba abu ne mai girma ba bayan da Allah da aure ne Allah subhanahu wata'ala yake mayar maka da abin da yake da haramun ne akan ka zamto halak matar da za ka aure ta da haramun ce akan ka ka kalle ta kallon da ya wuce ka'ida alaki za a rubuta maka ballantana hannun ka kai zuwa gare ka ya taba ta wannan ku ashaddu min tilka kenan ya fi wancan tsananin haramtuwa to amma lokacin da aka ɗaura aure ka ba da sadaki sharɗin aure ya cika daga lokacin kallanta ibada ne taɓa ta ibada ne saboda haka ‘yan uwana masu albarka aure ne kaɗai yake mai da haram irin wannan ya zamto halak hakanan daga lokacin da ka aure ta kuma ita wannan matar taka duk wani wanda yake naka ne kuma haramun ne a kanta da wanda yake naka da wanda yake ba naka ba Allah subhanahu wata'ala ya haramta ta akan su gaba daya yan uwa ta zai aure ba zai zamto abu mai girma ba bayan shi kadai ne daga cikin abubuwan da mutane suke kullawa na alkawari tsakanin su abubuwa ne guda biyu kadai Allah subhanahu wata'ala kira su da misaqan ghaliza alkawari wanda yake mai tsananin karfi Allah subhanahu wataala da kansa ya kiraye su misaqan ghalidan babu wani yarjejeniya ko wani alkawari da mutane suke kullawa tsakanin su da Allah madaukakin sarki ya kiraye shi da misaqan ghalidan idan ba abubuwan nan guda biyu ba abu na farko shine alkawari da Allah subhanahu wataala ya rika ga annabawa alkawari da ya rika na isar da sako da imani wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam sai Allah ya ce wa akhadna wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah madaukakin sarki ya rike alƙawari mai tsanani mai ƙarfi a wajen annabawa saboda imanin da suka yi da shi da kuma isar da sakon da za su sai kuma guri na biyu shine abin da ya shafi matsalar aure yan uwa Allah subhanahu wataala yace wa kaifa ta'khudunahu وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا Allah maɗaukakin sarki ce wa kaifa ta'khudhunahu ta yaya za a yi ma ku karbi sadakin da kuka ba matanku da kuka aura dan kuna so ku rabu da suka auro wata ta yaya za ku iya karban wancan sadakin da kuka gabatar wa qad afdha ba'dukum ila ba'd bayan sashin ku ya tare da sashi sashin ku ya ji daɗi da sashi kun sadu da juna kuma sannan ka ce za ka karɓi sadaki Allah maɗaukakin sarki cewa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma sun riki alƙawari wanda yake mai tsananin ƙarfi a wajen ku shine alƙawarin igiyar aure da aka kulla tsakanin ku saboda ka Allah subhanahu wataala da kansa ya kira aure da mithaqan ghaliza ya uwana masu albarka kulla igiyar aure ko shakka babu a alƙawari ne mai tsananin ƙarfi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ambace shi ba wasa bane ba kuma wargi ba ne da shi ne kowanne ɓangarori guda biyu ɓangaren mace da ɓangaren namiji wasu haƙoƙi da wajibai da takalifat suke hawa kan kowanne sashi daga cikinsu dole miji ya ɗauki wajibin da ke kansa na matarsa dole mace ta ɗauki wajibin da ke kanta na mijinta da zarar an kulle igiyar aure kowanne ɗaya daga cikinsu wasu wajibai sun hau kansa wanda da kafin a ɗaura a kulle igiyar auren ba sa kansa aure yana da wannan abin ƴan'uwana masu albarka wanda irin waɗannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki zai tambayi kowanne ɗaya daga cikin miji da mata a gobe kiyama idan ya tashi kiyamarsa sai dai uwa abin takaici lokacin da ake ƙoƙarin ƙulla wannan igiya mai ƙarfi lokacin da ake ƙoƙarin fara wannan rayuwa mai nisa lokacin da ake ƙoƙarin fara samun albarka sakamakon wannan ibada mai girma da Allah maɗaukakin sarki an shar'anta mana da yawa daga cikin mu kuma sai kaga ana buɗe ta ne da saban Allah maɗaukakin sarki ana buɗe wannan ibada mai girma da fito na fito da Allah maɗaukakin sarki da yi wa Allah subhanahu wata'ala duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya su sai ya ubangiji mun yi gashi na duk abin da za ka yi yadda ake abubuwan a fili a zahiri don lokacin da aurenka ya tashi dan uwana mai albarka duk lokacin da auren ‘yarka ko ɗanka ya tashi ko ‘yarki ya tashi to ka tuno faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bi fi nari jahannam Allah maɗaukakin sarki yana bayani game da masjidu burari yake cewa afaman assasa bunyanahu kana ganin a, irin ginin da aka ɗora shi aka ɗora asasinsa aka ɗora foundation ɗinsa ala taqwa akan tsoron Allah maɗaukakin sarki wa da kuma neman yardar Allah maɗaukakin sarki khairun irin wannan ginin shine fa alkhairi irin auren da aka yi shi a bisa sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka kiyaye dokokin Allah aka kiyaye duk abin da aka san Allah ya hana manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana irin wannan auren shine fa alkhairi amman assasa bunyanahu ko kuma irin ginin da aka ɗora foundation ɗinsa a ala shafa durufin akan gebar akan gefen rami foundation ɗin gini ne amma akan gefen rami eh gashi ga rami ramin da yake wawa keke Allah maɗaukakin sarki ce fanhara bihi fi nar jahannama irin wanda zai rufta da ma'abucinsa cikin ƙasa wutan jahannama Allah maɗaukakin sarki kiyaye to wancan irin asasin irin ginin da aka ɗora akan irin wancan foundation mai ƙarfi wanda baya zaizayewa baya lalacewa wanda aka ɗora shi akan tsoron Allah da yardar Allah subhanahu wata'ala shine fa alkhairi ko kuma irin foundation ɗin da aka ɗora shi akan saɓan Allah akan fito na fito da Allah maɗaukakin sarki akan yi wa Allah izgili akan tabarruji da sufur da duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya so shin wanne ne mafi alkhairi Allah maɗaukakin sarki ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin lallai Allah maɗaukakin sarki baya shirye da mutanen da suke azzalbai dan uwa na mai albarka duk lokacin da zaka yi aure ko zaka aurar da wani naka ka tuno hakika saban Allah da abubuwan ki da zunubi suna iya halakar da daula ba a gaba ɗayanta suna iya halakar da al'umma dukkaninta suna iya tumbuke ma'abuta ƙasa daga doron ƙasar Allah maɗaukakin sarki ya tafiyar da su saboda saɓan Allah dukkanin al'ummomin da suka gabata a baya daga kan mutanen annabi Nuhu alaihi salam zuwa mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya rufe azaba ta isti'isali a kansu waɗanne mutane ne ba Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su bane saboda saɓansu babu dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki saboda zanubinsu da kaucewa ƙa'idodinsa da ƙetare iyakarsa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su ya kuma kake tsammani ɗan wani gida ɗan kaɗan ɗan wani family wanda bai kai ya kawo ba gidana ko gidanka ko gidansa ko gidanta wanda za mu yi biki don za mu aurar da ‘yanmu don zaure don za mu don za mu yi abubuwa abu na biki ya kasance sai mun yi fito na fito da Allah maɗaukakin sarki mun saba masa Allah maɗaukin sarki da ya halakar da al'ummomin da suka gabata wannan gidan naka kai kana gani ya fi ƙarfin Allah ne idan Allah maɗaukin sarki bai ɗauke shi ya juya shi ba kana ji Allah maɗaukin sarki ba shi da nau'i nau'i na azaba da ya isa jarrabe ka da ita yana da ita subhanahu wa ta'ala ba sai ya tumbike ka daga doron ƙasa ba wallahi ba sai ya turo maka da ruwa irin na tufana ba ba sai an turo maka da iska irin ta samudawa irin ta adawa ba Allah maɗaukakin sarki yana da hanyoyi kala-kala na azabtar da kai saboda haka duk lokacin da buke tashi barin ka tiri irin waɗannan abubuwa ƴan uwa ƴan uwa mu tuno faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa idza aradna an nuhlika qaryata duk lokacin da muka so mu halakar da wata alƙarya muka so mu dammara ta amarna mutra fiha sai mu umarci masu wadata masu jin daɗi da holewa a cikin wannan al'ummar umarni na kaddara ba umarni na shari'a ba fafasa ƙofiha sai su ta fasikanci a cikin al'ummar su ta kaucewa dokokin Allah maɗaukakin sarki suna saba wa Allah maɗaukakin sarki Allah ya musu ni'ima ta jin daɗi da samun walwala sai su rinka tafiyar da wannan ni'imar ta hanyar saba wa Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce irin hakan ne yakan faru idan suka haka me zamu musu shine fafasa ƙofiha fa haqqa alaiha alqawl sai kalma ta azaba ta tabbata a kansu Allah ya ce fa dammarnaha tadmiran sai mu dammara wannan alƙaryar mu halaka ta halakarwa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu yan uwana masu albarka akwai abubuwa da dama da yawa hadith wala haraj da yawa kowanne ɗaya daga cikin mu idan aka bashi dama zai iya kawo goma ishirin wanda ya san ana yin su duk lokacin da bukukuwa suka tashi a ƙasar Hausa a wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da biki ya tashi na aure akwai abubuwa da yawa da ake na saba wa Allah madaukakin sarki kowa ya sani amma za mu dan faɗo wasu daga ciki a matsayin buga misali ba dan ba dan takaice su ba a matsayin buga misali yan uwana masu albarka daga cikin irin wannan munkaratu da ake yi lokacin aure akwai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe waɗanda sun fita daga tsari na shari'a akan kirawo mawaƙi da kaya irin na kaɗe-kaɗe wanda Allah da manzansa suka haramta uwana masu albarka mu sani cewa addinin musulunci ya ba wa mata dama idan ana biki su tara tsakaninsu su yi abin da zai nishaɗantar da su iyakacinsu su kaɗai mata sannan babu laifi su buga su buga duffi abin da ake cewa al'aduffu shine irin abin kidan da aka rufa shi da fata ko wani abu amma waɗannan alatu tarb irin waɗannan abubuwa na kaɗe kaɗan zamani irin su jita da sauransu mafi ingancin magana akan shi malamai suka ce haramun ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya ga mana cewa minan nasi mai yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillah daga cikin mutane akwai wanda suke sayan yashashen zance don su batar da mutane daga hanyar Allah maɗaukakin sarki yasashen zance yan uwa shine irin wannan kaɗe-kaɗen da ake yi ko da da aka ce ya halatta mata su yi nasu to a samu kayan kaɗe-kaɗen da ba su saba shari'a ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa za a samu a cikin al'ummata wasu mutane za su zo ƙarshen duniya shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai gansu ba amma yace tabbas za a same su a cikin kuma wannan al'umma ta samin ummati haka yace sallallahu alaihi wa sallam yace yastahilluna al-shira za su rinka halatta a zina eh za a rinka halatta zina ta karfin tsiya za a fito da hanyoyin da sai an halatta zina wal harir za a rinka halatta sa tufafi na alhariri irin tufafin da Allah subhanahu wataala ya haramta shi akan mazan al'ummarsa sai mata kaɗai aka haramtawa aka halattawa to za a samu mutane ƙarshen duniya za su rinka halitta shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wal khamra za a samu mutanen da za su rinka kokarin halatta giya wal ma'azifa za su rinka kokarin halatta al ma'azif shine irin waɗannan kayan kaɗe kaɗe yan uwana masu albarka mu tambayi kanmu yanzu irin bukukuwan da muke yi da Allah da wani irin kayan kiɗa muke amfani wannan irin kayan kiɗa muke amfani mu bar mu bazzancan abin da ya shafi wanda suke ta'ammali da a wajen kidan ko abin da a'a wannan kayan kidan da ake amfani da su to abin takaici kuma yan uwa za ku ga wani lokacin irin kada kadan ma da ake da waƙe waƙen da ake waƙoƙi ne da suke dauke da kalamai na batsa batsa ana ambatar al'aura da wasu abubuwa ana yin wasu abubuwa na tada sha'awar mutane a lokacin wasu suna yi ne a waje da suka rufe wasu kuma suna yi ne akan tituna akan layukan unguwa iyaye suna zaune dattawa suna zaune matayen gida suna cikin gidajensu ƙananan yara wanda ba san abin da suke ba sun fito suna jin irin waɗannan mugayen waƙoƙin suna yawo a cikin kunnuwansu an yi yau an yi gobe an yi jibi gata sai daga yaranka a gida yana irin wannan waƙoƙin abin da yake faruwa kenan da sunan biki da sunan murnar bikin aure wanda albarka ake nema a cikinta so ake wannan matar da wannan mijin su shiga gidansu su rayuwa ƙarƙashin koyarwa addinin musulunci su yafi ya'ya masu tarbiyya wanda annabi zai alfahari da suran tashin alkiyama anya ai uwa ba mu sauɗe hanya ba kuwa anya mun gaya kanmu gaskiya irin wannan abubuwan su za su ba da dama a yi abin da za a samar da natijar da za ta samar da irin waɗannan yaran da annabi zai alfahari da su ana saɓa wa Allah maɗaukakin sarki kowa yana kallo ana kaɗe kaɗe wani lokaci za ga lokacin sallah yayi ana sallah a kowanne masallaci a unguwa amma wallahi wannan wanda ake kira DJ ɗin kowa ya sa kayan kiɗan sai na ta yi ana ta yi mata sun fito suna tarawa suna tarawa yara sun zagaye ana ta kallo ana ihu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan titi kowa yana kallo mata sun fito a irin shigar da kowa yake kallo kowa ya sani suna rawa ba wai shiga ba shiga ba kaɗai kuma suna rawa suna motsa jikinsu ko ina da ina ana ta kallo Allah maɗaukin sarki ya shirye da mu ‘yan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da ake a irin waɗannan bukukuwa namu akwai takuduwa ta maza da mata a waje guda eh shi sa ban kawo wancan ba saboda wannan wanda shi ban kawo shi a can ba saboda shi ma bangare ne mai zaman kansa cakuduwa ta maza da mata kai ango ke amarya lokacin da bikinka ya tashi ko bikinki ya tashi ku ne kuke da alhakin shirya irin waɗannan abubuwa don ma wanda ya shirya sai da hannunku a ciki idan ya shirya babu hannunku a ciki in kuka ce ba ku je ba za a yi abu ne ba ango da amarya ba za ta yi ba amma me yake faruwa za a je a kama guri a biya kuɗi maƙudai a haɗu maza da mata a zo a shiga wajen nan wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ya haramta cakuɗuwar maza da mata a gurare addinin musulunci ya haramta cakuɗuwar maza da mata a gurare kamar yadda muka sani yan uwa irin wannan tarurruka kamar yadda kuka sani mata suna yin kwalliya kwalliya ce ta wuce ka'ida suna yin ado ne ado na ketare ne za su fito maza da ba maharramansu ba ba dangin iya babu na baba su fito su zauna suna kallon juna suna mu'amala da juna a wannan wajen ya kai ango ka sani cewa kai da ka asasa wannan wajen wallahi wa rabbil ka'aba dukkanin saban Allah da aka a wannan wajen kana da kamashi ke amarya da kika takura wa angonki kika hura masa wuta sai an yi irin waɗancan bukukuwan ki sani duk abin da aka yi kina da kamasho a ciki wallahi nawa nawa ne irin waɗannan guraren ake zuwa a assasa zina a haɗa zina irin waɗannan guraren akwai wanda suke akwai wanda akwai wanda yake ban labari cewa irin waɗannan bukukuwan akwai wanda in sun ci sun koshi sun tada kai da angwaye da amarya ƙawayen angwaye talatin ko ishirin da ƙawayen amarya talatin ko ishirin zuwa ake a kama hotel kawai a kamfin ɗinsa a can duk wani event da za a yi daga can hotel ɗin za a taho zuwa event ɗin suna can kawai sun bar gidajen sun koma hotel maza baligai da mata baligai an ji an kamfin ɗinsa a hotel ina iyayensu ina magabatansu ko ba su da kowa ne yan uwa wace irin rayuwa ce muke yi wannan a abin da ake so assasa shi ana so a samar da zuriya ta gar kuma an fara shi a haka an gama saba wa Allah subhanahu wataala an gama fusatar da Allah madaukakin sarki a cikin wannan al'amari kuma wai karshe ana zo ana cewa Allah ya sanya albarka wata albarka Allah madaukakin sarki zai sa bayan kun eba albarka kun zubar da ita a baya duk albarkar da ya kamata Allah ya sa ta kun ebe ta kun zubar yan uwana Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin Qur'aninsa mai girma wa idza sa'altumuhunna mata'an yake cewa game da matan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan za ku tambayi matan Annabi wani al'amari ku sahabbai za ku tambayi matan Annabi a bani kaza ko a miƙo min kaza Allah ya ce fas'aluhunna mi wara'i hijabin ku tambaye su ta bayan katanga kada wanda ya shiga ƙara shiga gidan Annabi Allah ya hana kowa shiga gidan Annabi saboda me saboda a daina takuduwa da matan Annabi yan uwa hatta a mafi girman guri mafi tsarkin waje a wajen Allah maɗaukakin sarki shine masallaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaran maza da mata inda sawun maza ya ƙare na bayansa to sai mata su ba a takuɗo maza da mata hadisin abdullahi dan umar yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace me yasa ba za ku ba kofa ɗaya mata su rinka fita ba saboda kada a rinka takuɗe ɗaya tsakanin maza da mata idan aka gama sallah annabi sai ya dan zauna inda yake saboda mata su gama fita gaba ɗaya sannan maza su fara fita duk saboda a nuna mana mai ba daidai ba ne cakuduwa maza da mata ya saba wa shari'a Allah maɗaukakin sarki shi ya san abin da ya aje tsakanin namiji da mace shi sa sai ya halatta hanya ɗaya ta haɗuwa tsakanin namiji da mace ita ce aure ita ce aure sai ta hanyar bauta wanda kuma yanzu babu ita to duk lokacin da muka yi kokari mu samu wani abu ba ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara mana ba wallahi za mu ga ba daidai ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwana mu sani cewa daga cikin irin waɗannan abubuwa da ake na saba shari'a lokacin auratayya shine almabazaranci da barna da ake da dukiya na yi ishara a baya galibi za ku ga akwai irin hall hall ko inda ake ce musu ibn santa da ake zuwa a kama akwai gurin da sai ka sa naira dubu ɗari za ka kama shi naira dubu ɗari wannan mai arha ne akwai inda sai ka sa naira dubu ɗari hudu wallahi akwai inda inda ake kama shi akwai wajen naira miliyan ɗaya miliyan ɗaya kawai zuwa za ka ka shiga daga yamma daga karfe hudu zuwa karfe tara ko karfe goma an gama an ci miliyan ɗayanka dan uwana mai albarka wannan miliyan ɗin da kuka tattara kuka je kuka kama wa ango wannan wajen da za a je a saba Allah a ciki dan Allah idan da kayan abinci kuka siya masa wani irin kayan abinci zai samu idan da bashi kuka yi dan Allah wani irin rage zafi zai ana wayan gari angon da aka kai shi jiya ya fito wallahi ba shi da abin da zai karin kumallo da shi an kai ka jiya an gama rakashewa an gama morewa an ci abinci mai tsada an sa tufafi mai tsada amma ka tashi da safe kana zara ido kai da amarya babu abin da zaka ci wata rana suka yi maka waɗannan wata rana suka yi maka ko babu wanda za a ƙara gani a cikinsa da ni ya zo ya taimaka maka sai dai zo gidanka ya ci abinci ba zai taimaka maka ba ɗaya daga cikin abin da ake kenan sannan yan uwa ku duba irin kwalliyar da ake ta saba wa Allah maɗaukakin sarki lokacin da ake biki to kai ka ce Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sabon wahayi cewa ya ku yan mata if Allah ku aikata duk abin da kuka ga dama la haraja alaikum babu komai akan ku kamar kai ka ce sabon wahayi ne sauka sai ga alayi mata suna ta tafiya tsirara kai ka ce ta barya kai ka ce taɓarya ba wallahi wasu ɗan mayafin ma da ake sawa na tsokanin shari'a babu shi haka suna tafiya haka gayansu daga su sai riga kawai sai zani haka a unguwa ana ta giftawa ana ta duk inda ake biki dan uwa ka je ka zauna ka gani ya masu zama kan titi ai suna gani suna ganin abin da ke faruwa haka kuma ku kalli irin kwalliyar da suke lokacin da suke biki zuwa suke su bada kuɗi a musu kwalliya kwalliya ta ketare ni ita ma wannan kwalliyar kuɗi kuɗi ce kuɗi kuɗi ce dubu saba'in dubu ɗari dubu hamsin haka ake zuwa a kwalliya kawai wanda idan ka sarrafa ka goge ta dubu ɗarin ka ta tafi shi sa da yawa daga ciki an ce idan mata suka irin wannan kwalliya sallah ba sai dai ta haƙuri eh sallah sai dai ta haƙuri idan an gama biki gaba ɗaya sai a tattara sallolin da aka bari sai a doke su lokaci guda eh Allah gashi naka karɓa a haka kowa fa ya san wannan ba wai yanzu ne da nake faɗa wasu kowa ya sani abu ne da yake sananne irin wannan kwalliya in suka yi to wallahi ba ta saro a fuskar su ta yaya za a ki zai ki biya naira dubu ishirin a miki kwalliya yanzu karfe goma sha biyu sallah azhar ka wanke ta za ta yi ba sa wankewa haka suke zuwa su gaba da bikinsu a zahar ta wuce la'asar ta wuce an je dina magariba da isha duk ba a yi ba Allah yana da haƙuri yan uwa eh Allah yana da haƙuri gaskiya kai ko ni a matsayin mana yan adam idan da mu aka yi haka wallahi ba za mu haƙura ba amma Allah madaukakin sarki sai ya kawo da kai kuma ku duba irin kulliyar da ake ta saba wa shari'a ana ƙarin gashi a lokacin da ake bukukuwa ana zuwa a gyara gira a aske ta wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah ya tsine mai ƙarin gashi da wacce ta ƙara mata Allah ya tsine mai aske girarta da wacce ta aske mata gira duk Allah ya tsine mata albarka amma yanzu akwai bikin da ake ba aske gira akwai bikin da ake yi ba ƙarin gashi a cikin sa babu to me yasa muke saba wa Allah madaukakin sarki a cikin abin da muke nema albarka ƴan uwa me dalili shin ba albarka Allah muke nema ba me yasa sai mun saba masa ko kai ne yanzu a matsayinka na dan adam na dan adam walillahi almasalul a'la mutumin da yake munana maka yake yi maka abin da duk baka so kuma shine zai bukaci abu lokaci guda kai masa kai kanka ke wannan tunanin Allah madaukakin sarki shirye da mu yan uwa Allah madaukakin sarki ce wala tubazzir tabziran kada ku yi almubazzaranci innal mubazzirina lallai masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin Allah madaukakin sarki ce ƴan uwan shaidan ne masu alma bazaranci suna barnatar da dukiya ƴan uwan shaidan ne wa kana shaytanu li rabbih kafura lalle shaidan ya kasance mai kafircewa ubangijinsa ne ku duba yadda ake zubar da kuɗi ake barnatar da kuɗi lokacin da ake irin wannan bukukuwa za a zo a rinka lika ƴan dubu dubu ana wulaƙantar da kuɗi kuɗi da suke da wahala wahala wahala samu musamman a wannan lokacin amma da an kasa dubu dubu ana zubar da kuɗi wallahi ƴan uwa wannan haramun ne wallahi haramun ne wannan ƴan uwa ka rinka zubar da kuɗi abin mamaki yan uwa sai ka ga wani kamar mai hankali kamar mai tunani kamar mai addini amma sai irin wannan abin ya tashi sai ga sai ga ya faɗi sai ga ya faɗi sai ga haddashi ake irin waɗannan abubuwa yan uwa daga cikin mafi sharrin irin waɗannan abubuwan da ake yan uwa shine dauke dauken hotuna dauke dauken hotuna duk lokacin da biki ya tashi irin wannan duk bayanin da muka yi a baya na kwalliyar da ta saba wa shari'a da shigar da ta saba shari'a duk barin sassan jikin 'yan mata a waje sun fito da shi kowa yana kallo kuma a haka bai isa ba sai a zuwa ɗauka hotuna sai a ɗauka hotuna maza da mata a takuɗa a haɗe ana ɗauka hoto yan uwa ba shine a tsammatul kubara ɗin ba kuma sai a rinka yaɗa hotunan a cikin kafafen sada zumunci sai ka ga mutum kamar mai hankali amma sai gan shi da matarsa an ɗauke shi irin kwalliyar da tun da yake da ita bai taɓa ganinta da irin wannan kwalliyar ba sai a wannan ranar tun da yake da ita tun da ya fara soyayya da ita wallahi bai taba ganin ta da irin wannan kwalliyar ba maybe sai a wannan ranar amma wannan kwalliyar tasa ta rana daya ita ake dauka ake yadawa duniya kowa yana kallo eh kowa yana kallo fari falo arha banza bai biya ko sisi ba shi ya ya biya sadaki ya sha wahala an yi kaza wani ya ce baya son sa a gidansu da sauransu ya jura abubuwa da yawa karshe ya biya sadaki kuma wannan kwalliyar ya yada kowa kowa ya kalla yanzu da yawa ka duba wayoyin mutane za ka ga akwai irin waɗannan hotuna a cikin wayoyinsu matan wasu ne a ciki me yasa ka tura wani yana yana da wata mata ga kullum sai ya dauka ya duba kai amma wannan tayi kyau ƙwarai da gaske me yasa ka tura wallahi kuwa matar ka ce amma wani kullum tare kuke kallo a ba shikenan ba tare kuke kallo kana kallanta a gida shi kuma yana kallanta a hoto ta watan mata fake tunda tayi kwalliya a lokacin kai ne ka jawo abin takaici matarka ta sunna matarka ta sunna wacce tafi komai tafi komai tsada a wajen ka ita zaka bar banzan ta haka kalli shigar da take a wannan lokacin kaya shara-shara ba mayafi ba kaza an dauka an yada social media kowa yana kallo kowa yana kowa yana abin yan uwa wannan irin rashin kishi ne wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da yusi ba shiga aljanna da yusi shine wanda ba kishi matarsa ba shi ba ba shiga aljanna yan uwa masu albarka kamar yadda na faɗa abubuwan suna da yawa a cikin abubuwan da ake yi na ƙetare shari'a a wajen auratayya mu ji tsoron Allah iyaye mu ji tsoron Allah duk lokacin da za auren yarka ko ɗanka kana da rawar da zaka taka wajen hana irin waɗannan abubuwa wallahi kana da rawar da zaka taka ka shiga ka fita ka gaba ai wannan abubuwa Allah madaukakin sarki zai gode maka kuma zai sanya albarka auren wannan ɗan ko yar taka kai ma ango da ke amarya ku sani wannan rayuwa ce da kuke so ku shiga ta har abada wannan abin rana ɗaya ce abin rana ɗaya ne wannan bukukuwan an daɗe ana yin sa a sati ɗaya ana yi amma idan kuka yi aure rayuwa ce ta har abada ba kwa sarar rabuwa sai idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ɗaya daga cikin ku to dan me za ku lalata rayuwar har abada akan abin da kuke na sati guda kawai kai haƙuri duk abin da ka sani irin wannan kai haƙuri ka bar shi Allah maɗaukakin sarki zai baka lada kuma zai canza maka da abin da ya fi shi wallahi yan uwa jin daɗi da morewa da raƙashewa da duk abin da kake so idan ka shiga aljanna akwai abin da ya fi shi ka yi haƙuri ka shiga aljanna tukunna amma duniya ba wajen jin daɗi ba ne ba wajen morewa ce irin wannan ba wannan duk abubuwan da muke yi abubuwa ne da muka ɗauko shi a wajen yahudawa al'ada ce ta yahudawa ku duba irin wannan waidan gawan ɗin da ake faɗa ku duba waidan gawan a je a sawa mace 'yar musulma kamar 'yar tsana kamar yar tsana za a je a samu ta riga da yanci da kusan yadi goma sha biyar a baya wasu ne a baya suke tattaro shi shekara arba'in da suka wuce iyayen dan Allah ne suka san irin wannan abubuwa yanzu aka taso ɗaya daga cikin iyayen da kabari wanda suka rasu aka nuna masa ko aka nuna mata irin wannan abun wallahi bai san shi ba abin da ake gani a TV yanzu mun ɗauko shi mun shigo da shi cikin mu wata kanta ko dan kwali babu an yada a TV an yada a rediyo an yada a ko ina kuma wai albarka Allah ake nema da yake Allah madaukakin sarki tsoron da yake ji muna saba masa kuma sai mana abin da muke bukata dan uwa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya shiryar da mu Allah ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukumullah الله أكبر